كانت إنا سيئة واحدة فإذا هم خامدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه أي بمسوكا بغى متانا شما والنافية يقول يا واسي أي حبيب شيني حبيب النجاري بمسوكا قومن بعد يبا ينشي بعد موت يبا ينتهي الشجرة رحمة من جندل بمسوكا دوتر دنا با من السماء دقى سررين سما أي الملائكة سوني ملائكو لإهلاكهم don a halakar da su wa ma kunna munzilina ba mu zama masu saukar da mala'ikatan mala'iku ba da ihlaki ahadin don a halakar da wani ɗaya in ma kana su gutum ai azaba su bata zamo ba illa sai hakan faci tsawa ce wahidatan daya ta habihim jibril da mala'ika jibril ya yi masa tsawa bai za hum sai ga su hamiduna suna masu macewa ai sake tuna suna masu yin shiru mai tuna suna matattu ya hasarata حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ya hasarata ya asara su alal ibadi bisa ga bayi ayaha wala waɗannan bayi wani hawayen da waɗanda suka yi kama da su mimman kazzabon rusula ga waɗanda suka karyata manzannin Allah wa uhliku an halakar da su wa hiya shiddatu ta'allumi shine tsananin radadi na azaba wani da'aha kiranta anan majazun majazi ne ay haza awaniki wannan shine lokacin saukaki wannan azaba fa haluri wa halartu ma ya tihi min rasulin babu wani manzo da zai zai ke masa illa kanu face sun kasance ya tahazuna suna yin izgilanci biyi ga wannan manzo ay masu wannan ana kora shi da bayani sababiha listimalihi saboda gamewar shalasta hizaihim bisa ga izgilancin su almu'addi wanda izgilancin nan shi zai kaiwa zai kai ila ilakihim zuwa ga halakarsu almusabbabi wadda take zamo wadda dalilan alhasarata yan asara an hungare su alam yarau yanzu ba su gani ai ahalu makata su mutanen makka alqa'iluna lin nabiyyi wadannan da suke gaya mu annabi su ce wai lasta mursalan kai ba manzo bane wal istibhamu tambaya ta zo a nan littakariri don tabbatarwa ai tabbas manzo ne ai alimu sun yi san haka kam wannan habariyatun mai ba da labari ne bi ma'ana kasiran ya zo da ma'ana mai yawa da kace kam ma'amulatun abin ayautarwa da ma ba da haga abin da ke bayanta mu'allikatun wadda take abin tarayawa da ma ha ga abin da zai zo gabaninta an al'amali gabarin aiki wal ma'ana abinda an ma'ana shi dai inna cewa mu a halakana min alƙuruni mun halakar da wasu karnoni da suka zo kabalahun gabanin su kasiran masu yawa ayal umami su ne al'ummomi annahum cewa su ayal muhulakina ababen halakarwa dinnan ilaihim gare su ay la yarji'una ba su dawowa ayal makarribina su masu karyata wannan afala ya atabiruna bihim dan me ba za su lura da su ba wa'annahum innahum da kace ila har zuwa ƙarshe badal wannan musanya ne min ma qabla hu ga abin da ya zo gabanin shi bi da ayatul ma'ana da kiyayewan ma'ana al mazkur wanda yake abin ambato wa in kullun wa in in dinnan nasiyatun ne korewa ne aw muhaffafatun wa in kullun lamma jami'un ladaina mudarun وآية لهم الأرض الميتة أهيناها وأكرجنا منها هبا ومنه يأكلون وإن نافية أو مهففة وإن كل كودا كون أي كل لخلائق دكنا هلتا مبتدأ وأنهم فارا مغناني lamma a ya zo bi tashdidin da yin shadda bi ma'ana illa aw bi tahfifi ko ko ya ai tahfifi a ce lama wallamu ita lamin nan fariqatun mai rarrabewa ce wa ma shi kuma da kace za'idatun za'ida ce jami'un duka shi ko jami'u habarul mutadai labari ne na mubtada ila majmu'una zuwa ga ababen tarawa ladaina gare mu ai inda na wajen mu fil mawqifi a wajen tsayawar alƙiyama ba da ba fihim bayan tashe su daga kaburukan su muhularuna suna halartowa lil hisabi don yi musu bincike habaru sanin wannan shine labari na biyu wa ayatul lahum wa ayatun aya ne lahum gare su alal ba'si bisa ga tashin alkiyama habarun muqaddamun wannan labari ne abin gabatarwa ay ayatun lahum al-ard ai ita ƙasa tana zamowa aya ne gare su lamayitu ga waɗanda alamayitatu wadda take ƙasa matacciya ya zo bi tashdid wa tahfifi a hayayna ha mun raya ita ƙasa bilma da samun ruwa mubtada'un wannan mubtada ne wa harajna minha habban mun fitar da ƙwaya daga cikin ƙasar kalhin dati tamka alqama wa minhu yakuluna daggare ta ne suke cin abinci wa وجعلنا ja'alna fiha فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات وجعلنا فيها جنات mun sanya gonakai a cikin ƙasa ai basatina gonakai min nahilin na dabinai wa anabin da inabi wa fajjarna kuma mun keta fiha a cikin ƙasan nan min al'oyoni daga hanyoyi na ruwa ai ba alha sashenta liyakulu ليأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ya akulu domin su ci min samarihi daga iyan da biyu nan nan ko inabi ya zo bi fataha taini da yan fataha guda biyu wa bi lamma taini ko ko a yarfa biyu ai samar shine ɗayan itace almazkuri wanda yake abin ambato minan nahili na ɗayan da binai wa gairihi da wani wannan wa ma amilat aydihim da abin da hannayensu ta aikata ai lam ta'amali samara ba ita ta aiwatar da ɗayan itacen ba afala yashkuruna anhumuhu ta'ala alayhim yanzu ba za su gode ma ni'imomin Allah da yayi ba gare su subhana سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون subhana sarki ya tabbata ga allazi sarkin nan halakal azwaja da ya halacci dangogi al'asnafa dangogi kullaha dukkanta mimma tumbitul arlu ga abin da ƙasa take tsarawa min alhububi daga masu kwaya wa gairaha da wani wannan wa min anfusihim haka nan daga kawunan su min zukuri daga ɗiya maza wal inasa da ɗiya mata wa mimma la ya'lamuna da kuma abin da ba su sani ba min al-mahaluqati na halacce halacce da Allah ya yi al'ajibati mai bayar da mamaki al-garibati wadda take baƙuwa halitta ce gare su wa وآية لهم ayatul lahum الليل نسلق منه نهار فإذا هم مظلمون wa ayatun aya ne lahum gare su al-lailu shine samuwar dare alal qudratil azimati bisa ga iko wanda take mai girma samar da dare na sallahu ayna fasulu minhu an-nahara muna rarrabe shi tsakanin shi da rana shi da bai zahum sai ga su muzlimuna suna shiga cikin duhu ai dahiluna suna shiga fi zalami a cikin duhun dare والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم washamsu ita ka rana ta jari tana gudana ila ahirihi har zuwa ƙarshe ne min jumlatul ayati yana daga cikin jumla ayoyi da suka zo lahum gare su aw ayatun ko ko aya ce ubara wata wal qamaru haka nan shi ma wata aya والقمر قدرناها ce والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
wal qamaru haka nan wata kazalika haka nan dai la mustaqarrin ga matabbata la ha gare ta ai ilaihi zuwa gare shi la ta tajawazu ba ta ƙetare iyakar da an kai mata zalika wancanan ka ai jarwa ha gudanan nan na rana ta kadirul azizi iko ne na mabuwayen sarki fi mulki a cikin mulkin shi al'alini wanda yake masani da halkihi da halittar shi wal qamar shi ko wata qaddarnahu mun qaddara shi ya zo da raf'i a ce wal qamar wan nasbi ko a ce wal qamara wa huwa mansubun yana abin nasabta bi fi'ilin da fi'ili yufassiruhu ma ba'dahu da abin da ke bayan shi yake fassara shi qaddarnahu mun sanya shi ma haisu sairihi ta bigen da yake tafiya manazila an yi shi manzila manzila ne samaniyata wa ishirina manzilan yana da masauki 28 fi samani wa ishirina laylatan a cikin dare 28 takwas min kulle shaharin ga kowane wata wa yastatiru laylataini shi wata yana buya kwana biyu in kana shaharu 30 yawman in dai har watan zai kwana 30 to sai kwana biyu ba a gane shi ba in kana tas'ata wa ishirina wa laylatan kuma yana kwana ɗaya ba a gan shi ba in kana tas'ata wa ishirina yawman in har zai kwana 29 an samu nukusani to zai ɓuya kwana ɗaya hatta ada har ya koma fi ahir manazilihi a cikin ƙarshen manzalar shi fi ra'ayil aini a cikin gani na ido zai zamo kal urjuni yana zamowa kamar reshe na ganyen iccen dabino alƙadimi wanda yake da dadde aika udu shamarihi yana tamkar kututturen icce ne na dabino ya za a taka in ya kubuta fa innahu cewa shi ya riku yana hawa wa ya taƙawo wasu kuma yana daidaituwa waya sugur yana zama kankani lashamsu للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون lashamsu ai rana bata zamo bayan bagi ya saholu bai sauƙaƙa ba laha gare ta waya suhu kuma bai inganta ba an tudirka la kamara ta rufi wata fatattabi ma'ahu ta haɗu tare da watan fillela a cikin dare ɗaya walal lailu hakanan dare bai kasance sabiqun nahari yana tsire marana ba bala ya ci ba ya zai kewa kabla in kila'ihi gabanin karewa tai wa kullun kowanne tanwinuhu yi mashi tanwini iwal wannan musanya ne anil mulafi ilaihi min shamsu daga rana wal qamari da wata wan nujumi da taurari fi falakin yana cikin falakin shi ayan mustadiran yana mai kai komo ko yana jujjuyawa ya subahuna suna masu tafiya yasiruna suna tafiya nuzilu an saukar da sunan manzilatul uqala'i matsayin nan na masu hankali wa وآية ayatul لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون wa ayatun aya ne lahum gare su ala qudratina bisa ga ikon mu in ji Allah anna cewa mu hammalna zuriyatahum mun dauki zari a sofi qira'atin a ce zuriyatihim ay aba'ahumul usula iyayensu na asali mun dauke su fil falaki a cikin jirgi ay safinatu nuhin shine jirgin annabi nuhu al mashhuni wanda yake abin cikawa al mamlu'i wanda yake abin cikawa wa halakana وخلقنا لهم من مثله ما يركبون wa halakana mun halata min mislihi tamkashi lahum gare su ay misli fulki nuhin misalin jirgin nan na annabi nuhu wa huwa ma amiluhu shine abin da suka aikata shi ala shakalihi bisa ga kamanni ne min sufuna na jirage a sigari waɗanda suke ƙanana walke wari da waɗanda suke manya bi ta'alimin lahi ta'ala da sanin ubangijin Allah maɗaukakin sarki ma yarkabu na fihi abinda suke hawa a cikin shi wa inna sha'a وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون wa inna sha'a idan mun kaso nuguri kohom sai mu nutsar da su ma ija da sufuni tare da samar da jiragen nan to fala sariha babu mai taimako mu gisa mai taimako lahum gare su wala hum yunqazuna kuma ba a tsamar da su ai yanzuna ba su samun kukuta إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون illa rahamatan sai dai jin kai minna da gare mu wa mata'an da jin daɗi ilahinin zuwa wani lokaci ai la yunjihim ba mai tserar da su illa rahamatuna lahum sai dai jin kanmu gare su wata muti wana iyahum da kuma jiyar da su daɗi daga gare mu bilazzatihim da abubuwansu na jin daɗi ilan kila ya ajalihim har zuwa lokacin da ajalinsu za ya ƙarewa wai za ƙila lahum in an ka ce musu ittaku ku ji tsoron ma baina aidikum abin da ke gaban ku min azabin duniya na azabar duniya ka gairukum tamkai yadda ta shafi waninku wa ma halafakum da kuma abin da zai biyo bayan ku min azabil ahirati shine na azaban nan ta lahira la'allakum ko cewa ku tun rahamuna za a yi jin kai gare ku a aralu sai ka kawo da kai daga barin wannan magana وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
wa ma ta fihim min ayatin aya bata zai ke masu ba min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu illa kanu face sun kasance muqarrina suna masu kawo da kai anha daga barin ayoyin Allah وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما ومن مما رزقناكم مما رزقكم الله والذين كفروا للذين آمنوا أن أنعم من لو يشاء الله أدامه إن أنتم إلا في دلال مبين وإذا قيل لهم إذا أنك شيء مصر أي قال فقراء الصحابة إن فكيري تكن صحابي سكشي دسو أنفقوا علينا كشي الدم مما رزقكم الله da abin da Allah ya azarta ku da shi min al'amwali na dukiya, ƙalallazi na kafaru, sai waɗanda suka yi butulci ga Allah su ce lillazina amanu ga waɗannan da suka yi imani da Allah istihza an bihim suna masu gaya musu magana ta isgilanci a nufi'imu mallau ya sha Allahu a da'amuhu mu za mu ciyar da wanda Allah bai so ya ciyar da shi ba fi mu wata kadikum haza a cikin wannan kudiri naku kalma antum ai ba ku zamo ba fi ƙaulikum a cikin zancen da kuke yi lana gare mu zalika wannan zancen ma'amu ta kaje kuma haza tare da wannan ƙudiri naku illa fi ralalin ba sai kuna cikin bata mu binin mabayyani bayyinin wanda yake tsakar sarari wani kasarihi yana daga bayyanawa bi kufurihim da kafircewarsu mawaja'un azimun suna da wani fada wadda take mai girma waya ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين waya kuluna za ka ji suna cewa mata hazal wa'ad bil ba'd wai alƙawalin da aka yi na tashin alƙiyama da yaushe zai faru ne in kuntum sadiqina fihi in kun zama masu gaskiya kuke a cikin cewa za a yi tashin alƙiyama ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون Kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yanci ma yanzuruna ba su saurarin komai ai ma yantaziruna ba su saurarin wani abu illa sai hatan wahidatan face hurawa guda wahiya na fata israfilu al'ula shine hura kawan da israfilu zai yi hurawa ta farko ta ahuzuhum za ta rike su ita tsawon nan wa mu yasimuna suna masu jayayya ya zo duk tashiriri da yin tashiriri asaluhu asalin ya hasimuna ɗin nan ayya ta simuna ne nukilat an cirantar da harkatar ta'i motsa wannan na ta'i ilal haya aka mai da shi ta'i wa odige mat sai aka tunkuɗa ta fisadi a cikin sadi ayawahum su fi ga malafin suna cikin rafkanwa anha ga barin tashin alkiyama bisa hasumi suna ta yin jayayya wata bayu'i suna ta cinikinsu wa akalin suna ci wa shurbin suna sha wa gairi zalika da wani wannan mafi kiratin ya zo a wani karatu aka ce ya muna suna jayayya aika ya dare guna ayya hasimu ba'alahum ba'alan sashi na jayayya da sashi wala يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون fala yastati'una tawsiyatan ba su da ikon da za su yi ma juna wasulci ay an yi su cewa su yi wasiya wala ila ahlihim yarji'una kuma ba za su dawo ga iyalinsu ba min aswaqihim daga kasuwanninsu wa ashgalihim da abubuwansu na shagartuwa bal ba haka ba ya mutuna za su mutu ne fiha suna cikin wannan shagalce-shagalce ko cikin kasuwa ko suna jayayya ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ƙahon wani fiha ana busawa fi sura a cikin kahon nan ko karnu shine alqaho annafhatu saniyatu hurawa ta biyu lilba'at dan tashin alkiyama wa bainan nafahataini tsakanin hura kaho na farko da hurawa ta biyu aka ce arba'u na sanata za a samu kamar shekara arba'in bai za hum sai ga su ayyana makaburuna waɗanda suke cikin kaburukan nan minal ajdasi daga barin kaburukan su al kuburu zuwa karbukan su yansiluna suna fitowa ila rabbihim dan su koma zuwa ga ubangijin su ay juna suna fiso fitowa bi sur'atin da gaugawa za su fito cikin kabarin قالوا يا ويلنا من بعثنا من ها- من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا kalu sai suka ce ayyul kuffar su ne kafiran nan minhum daga cikinsu suna cewa ya littanbihi wannan ya ta zo don faɗakarwa ne wailana suna cewa ya kai tansu halakuna ya halakan mu wa huwa masdarun wannan mazari ne la fi'ila lahu ba wani fi'ili gare shi min lafazihi daga wannan lafazi nashi man ba asana min marqadina wane ne ya tada mu daga wurin kwanciyar mu la'annahum ka ce su kanu sun zamo bayanan na fahataini tsakanin busa ka wannan guda biyu na imina suna bacci lam yu azibu wai zatansu ba za a yi masu azaba ba haza wannan ayal ba asa tashin nan ma ayal lazi wa adabihin rahmanu abinda ubangiji yayi alƙawali da shi wata daga fihi mursaluna ya gaskanta manzanni cikin abinda suka faɗa haƙarru sun yi furuci hinan la yanfa uhumul iqrar lokacin da furucin ba ya masu amfani wakila aka ce yuqala lahum zalika za a gaya masu haka ko kun ce kun yadda da maganan manzanni yanzu ko ba ta da wani amfani gare ku in إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مؤبون na in ma kanat ai bata zamo ba illa sai hatan wahidatan face busa kaho ne guda daya fa iza hum sai ga su jami'un baki ɗayansu muhularuna suna masu halartowa na daina ai inda na wajen mu in ji Allah wal yauma فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون na'am fal yauma yau kam la tuzlamu nafsun shay'an ai ba za a zalunci rai da wani abu ba wala tujzauna ba ai muku sakamako yau illa jazaa ma kuntum ta'maluna sai sakamakon abinda kuka aikata zaman ku na duniya inna إن ashabal أصحاب jannati الجنة اليوم في شغل فاكهون inna ashabal jannati su ko dan aljanna al yawma yau fi shugulin suna cikin harkoki ya zo bi sukuni lagaina walam miha amma fihi ahalin nar daga barin abin da yan wuta suke ciki su suna cikin wahala yan aljanna na cikin shagali mimma ya talazzazu na bihi ga abin da za su ji daɗi da shi kaftilalil abkari kamar an aura masu ‘yan mataye la shugulon babu wani shagali ya ta'abu na fihi wanda za su yi wahala a cikin shi la'annar jannata cewa ita aljanna fa la nasaba fiha babu wahala a gidan aljanna ma fakihuna suna man'imta aina yamuna suna cikin ni'ima habaru sanin wannan labari ne na biyu li'anna ga anna wal awwalu na farko ko ya zo fi shugulin da kace fi shugulin fakihuna hum هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون hum hum da kace mubtada'un shi kuma wannan fara zance ne su din nan wa azwajuhum da matattakin su fi zilalin tana cikin inuwa jam'u zillatin jam'i ne na inuwa aw zil- zillin ko ko kace inuwa habaru wannan labari ne ai la tusibuhum shamsu in an shiga aljanna rana ba ta samun su cikin gidan aljanna alal ara'iki suna kan gadajensu jam'u arikatin jam'i ne na gado wa huwa sarir shine gada gado fil hijlati a cikin daki awil furshi ko ko shimfiɗa ce fi ha a cikin gidan aljanna muttaki'una suna masu yin gincire habaru sanin labari ne na biyu muta'alliqun wannan mai rataya ne ala lahum ga lahum da kace لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون lahum fiha fakihatun akwai abin marmari da ƴan aljanna cikin aljanna wa lahum fiha yana gare su a cikin aljanna din nan ma yadda una abinda suke guri ayyata mannauna abinda suke guri a aljanna سلام قولا من رب رحيم salamun aminci ya tabbata mota da on wannan fara zance ne kaulan ma dalla da wannan zance ai bil qauli da wannan zance da aka ce salamu habaruhu labarin salamun din wai gaisuwa ce min rabbir rahimi daga ubangiji mai jin kai bihim gare su ai ya kulu lahum rannan Allah zai ce ma 'yan aljanna salamun alaikum aminci na ya tabbata gare ku وامتازوا اليوم أيها المجرمون wa ya kulu kuma Allah na faɗa imtazu yauma ku kuma yau ku rarraba ayyuhal mujrimuna ya ku fajirai ai in fare duk ku kadaita anal mu'minina daga barin inda mu'minnai suke inda khitaladihim yayin da za su cuɗanya bihim da su mu'minnai sai Allah ya ce kafirai su gefe ɗaya mu'minnai su tsaya waje ɗaya alamu ahad ilaikum ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيئا إنه لكم عدو مبين alam ahad ilaikum shin yanzu ban yi muku alƙawari ba ya amurukum ban umarce ku ba in ji Allah ya bani Adam ya ku ɗiyan annabi Adam ala lisani rasuli bisa ga harshen manzanni na an ai Allah ta abudu shaidana kada ku je ku bauta ma shaidan la tudi'uhu kada ku yi ma shaidan biyayya innahu lakum aduwwan shi ku shaidan maki ne gare ku mubinun wanda yake wanda yake mabayyani bayyinu al'adawati wanda shedan ya nuna muku makiyanku ne tun da yake ubanku annabi adam wa وأن an ubuduni أبدين وأن أبدوني هذا صراط مستقيم wa an ibuduni Allah ya ce ku bauta mini wahiduni ku kadaita ni wa adiuni ku yi mini biyayya haza wannan in kun yi siradin shine tafarki dariqon shine hanya mustaqimun wadda take ta daidai ni kuke bauta ma bagonki ba na'am ولقد دل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون wala kada aralla minkum jibillan ai jama'a da yawa sun bace minkum daga cikin ku halakan halitta jam'u jabilin wannan jam'i ne na jama'a shine jibillan din can ka kadimin kamar wanda yake a ce da dadde shine za a ce jabilin wa fi qira'atin a wani karatu bilan milba'i da yama ba'in na rufa kasiran da yawa sun bace afalam takunu ta'qiluna yanzu ku ba za ku zama kun halakanta kun hankalata ba ga adawatuhu irin kiyayyar ku da shedan wa irlaluhu da kuma irin batawar shedan da yake maku aw ma hallabihim kuma ba za ku hankalata ku gane abin da ya sauka gare su ba min al'azabi na azabar Allah ba tu'minuna ku dawo ku bayar da gaskiya wa yuqalu lahum za a gaya masu fil akhirati in an zo ranar lahira hazihi هذه جهنم التي كنتم توعدون أسألها اليوم بما كنتم تكفرون
hazihi jahannamu wannan dai da kuka gani ita ce wata jahannamu allati kuntum tu'aduna biha wannan da ne muku alƙawalin in ba ku bi ni ba zan sa ku cikin ta to ga ku ga islamu hal yawma ku shiga ciki yau ku kwankona bima kuntum takfuruna saboda butulcin da kuka kasance kuna yi a duniya al yawma اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون alyawma yau na khatimu ala afwahihim za mu rufe bakunansu ayal kuffaru su kafirai liqawlihim saboda zaka ji sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina wayan an zo lahira sai su ce Allah mun rantse mu ba mushrikai ba ne ba mu hada ka da wani ba to za mu daura bakunansu wa tukallimuna aydihim hannayensu su za su yi magana da mu wata hadu arjuluhum kafafunsu kuma su ba da shaida wa gairuha da wani wannan gabobin rannan su za su yi magana bi ma kanu yaksibuna ga abin da suka zama suna aikatawa nan duniya fa kullu ulwin kowace gaba yandiku za ta yi furci bi ma sadara minuhu da abin da ya faru da ita wannan gabar to ita za ta yi bayani ranar alkiyama walau na sha'u ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون نعم. walau na sha'u Eh, walau walau na sha'u nasha'u.
Allah ya ce da mun so laɗa masana ala a'yunihim da sai mu shafe idanunsu la amaina ha da mun mai da su makafi ɗan san wajen shafewa fastabaqu to ku yi rige-rige ya fita da ru ku yi gaugawa as-sarada bisa ga tafarki ay dariqa shine hanya zahibina suna masu tafiya ka adatihim kamar al'adarsu fa'anna fa kaifa yubsiruna ya suke gani yi na irin a wannan lokaci ai la yubsiruna ba su ganin gaskiya wannan rana walau na ولو sha نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون walau na sha'u ubangiji ya ce da mun so lama sahana hom da sai mu shafe su kira da tan duk mu mai da kafiran nan masu shirka su zama birai wa nazira ko mu mai da su aladu aw hijaratan ko mu mai da su duwatsu ala makanatihim anan inda suke da fi qira'atihim a cikin wani karatu aka ce makanatihim jam'u makanatin jam'i ne na bagire bi ma'ana makani ya zo da ma'ana bagire ai fi manazilihim a masaukansu fa mastada'u muliyan ba su da ikon tafiya wala yarzuquna kuma ba su da ikon dawowa ai lam yaqdiru ala zahabin ba su da ikon tafiya wala muji'in ko ko su dawo wa man ومن nu'ammiru نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين
wa min nu'ammiru wanda muka bashi tsawon rai ai bai dalata ajali muka tsawaita ajalin shi nunkishu to duk karfin shi wata ran sai kaga mun nakasa shi mun tawaye shi wa fi qira'atin a wani karatu ya zo bi tashdidi da yin tashdidi min at-tankis wajen tankisin nan fil halqi za ka ga an tawaye mashi halitta ai fi halqihi a cikin halittar shi fa yakun sai ka ga mutum ya zamo ba'a da kuwatihi bayan da yana jin ƙarfi washe babihi bayan ƙarfin shi irin na haukan ƙurshiya la'ifan sai ka ga ya zama mai rauni wa hariman sai ka ga tsufa ta lullube shi afala ya ke nuna shin wai mutane ba su hankalta su gane Allah ke da ikon yin haka annal qadira wanda ke da iko ala zalikal ma'lumi indahum ga wannan abin da suka sani su din nan qadirun ai shi ke da iko alal ba su bisa ga yan tashin alkiyama fa yu'minuna su zo su bayar da gaskiya wa fi qira'atin yazo a wani karatu bi ta'i da ta'i a ce afala ta aqiluna ma allamnahu ayyan nabiyya shi'ra shi annabi dai ba mu sanar da shi waka ba raddun wannan mai da zance ne liqawlihim ga faɗan nan ta munafikai da kafirai inna ma atabihi min alqur'ani shi'run duk abin da annabi ya zo da shi na alkur'ani dan munafici sai suka ce wai waka ne to ma yan bagi ya sahalu lahu shi'ru Allah ya ce waka bata dace da manzon Allah ba in huwa ai bai zamo ba ai laysa allazi atabihi abin nan da annabi ya zo da shi bai zamo ba illa zikirun ba ce gargadi ne irin wa'azi ne wa qur'an kuma alqur'ani ne mubinun wanda yake mabayyani muzahirun mai bayyanarwa lil ahkami ga hukumce hukumce na shari'a wa gairaha da wani wannan لتنذر liyunzira من كان هيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أنا آمن فهم لها مالكون liyunzira don yayi gargadi ya zo bil ya'i wa ta'i yayi gargadi bihi da shi alqur'anin nan ga man kana hayyan wanda yake rayayye hayya aqilu ya hankalci ma ya hada bihi abinda ake kiran shi da shi humul mu'minuna sune mu'minai wai hiqqal qawlu kuma yana tabbatar da zance bil azabi na sabkar azaba alal kafirina ga waɗanda suke kafirai wahum su kafirai kalmayyifi ne kamar fa matattu suke la yaqiluna ma yuhadabuna bi duk abin da za a kira su da shi a yi masa gargadi ba su hankalta su gane awalam yarau yanzu ba su yi sani ba ya alamu yanzu ba su yi sani ba wal istifhamu tambaya anan ta zo littakari da don tabbatarwa ai sun sani wal wawu wawi da kace awalam yarau din nan addahilatu mai shiga ala ya hagare ta ya zo da adaka dan karin bayani anna halakana lahum cewa mun halatta gare su fi jumlatin nasu a cikin jumlan mutane mimma amilat aidina ga abin da hannayen mu ta ayautar aya amilnahu mun aikata shi bila sharikin Allah ya ce duk abin da muka yi ba mu da wani abokin tarayya wala mu'inin ba wanda ya taimaka mana ga abin da mun kai in ji Allah an aman mun ba da dabbobi da ni'imomi wa hiyal iblu shine raqumi wal baqar da sa wal ganam da awaki fahum su laha gare ka malikuna suna masu mallaka su aila biduna suna masu tara su su daure wa
وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ wazallana lahum mun hore dabbobin nan ga su mutane saharna mun hore ta ga mutane faminha rukubuhum akwai waɗanda suke hawa daga cikin dabbobin haya markubuhum ababen hawan su kamar raƙumman nan waminha yakuluna kuma gare ta ne suke ci kamar shanu din nan da sauran dabbobi na tumaki ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
walawan fiha manafi'un kuma akwai wani abin amfani gare su cikin dabbobin nan ka aswataha kamar sufinta wa aubariha da jijiyarta wa ash'ariha da gashin jikinta wa masharibu kuma akwai abin sha dai ga dabbobin min labaniha daga nonon dabba jam'u masharabin wannan jam'i ne na abin sha bi ma'ana shurbi ya zo da ma'ana na sha aw maulihi ko ko bagiran shi afala yashkuruna lil mun'ami alaihim shin yanzu mutane ba za su gode ma wanda yayi wannan ni'ima ba gare su da ha da ba su wannan dabbobi fa yu'minuna su ba su dawo su ba da gaskiya ga ai ma fa'alu zalika duk da ni'iman nan da Allah ya musu ba su dawo sun gode ma Allah sun bi Allah ba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون واتخذوا آلهة sun riki wasu alloli min dunillahi ba Allah ba ai gairi wani ne asnaman sun riki gumuka ya abuduna ha da suke bauta ma gumukan nan la'allahum ko cewa su yansuruna wai za su taimake su yumna una za su hana su min azabin lahi ta'ala daga azabar Allah maɗaukaki bi shafa'ati alihatihim da ceton nan na allolinsu bi za'anihim ga irin riya wadda suke yi la yastadiquna nasarahum su gumukan nan ba su da ikon da za su taimake su ai alihatahum su ne allolinsu nuzilu an sabukar da sunan manzalatul uqala'i aka ba su matsayin masu hankali ai alihatin su ne iyayen gidajen nan nasu min al-asnami daga gumaka lahum jundum akwai runduna gare su bi za'amihim nasarahum da riya wadda suke cewa wai za su taimake su muhularuna rannan kam za a halartar da su finnari a cikin gidan wutar jahannama ma'ahum tare da su allolin da masu biya su فلا يوزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم يا رسول الله zancen da kafirai ke gaya maka kada ya dame ka cewa wai lasta mursala kai ba annabin Allah bane wa gairu zalika da miyagun maganganu irin wannan kada ka damu kai hakuri inna cewa mu in ji Allah na alamu mun san ma ya sirruna abin da suke ɓoyewa wa ma ya nuna da abin da suke bayyanawa min zalika daga wannan wa gairihi da wani shi wani jazihim kuma za mu yi masa sakayya alaihi akan duk abin da suka aikata na zahiri ko na baɗini awalam أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين awalam yara la insanu Mm.
shin yanzu shi mutumin nan ba zai yi sani ba ai ya alamu ya sani wa huwa la asibin wa'il shine asa dan wa'il anna cewa mu halakana mun halacce shi min nutfatin daga inzali mani shine mani ila an sayyarnahu har muka sanya shi ai shadidin ya zama mai tsananin shadidin ƙauyen mai tsananin ƙarfi fa iza huwa hasimun sai gashi yana mai jayayya shadidul husumati yana tsananta jayayya shila na gare mu mubino wanda yake mabayyane
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهوي العظام وهي رميم bayyanawa yana bayyanan mana da husuman nan fi na fayyala ba'asi wai yana kore cewa ai babu tashin alkiyama in ji asu dan wa'il wala raba lana masalan sai muka buga mashi misali fi zalika a cikin wannan wannan sai ya halakahu wawan ya mance yadda aka halacce shi min maniyin daga digon maniyi ne wa huwa azrab wannan shine mafi zama abu dan kankane min mislihi daga kawo tamkashi watan a nuna mai kaskantacce ne shi kala sai ya ce wai man yuhyil izama wane ne zai iya raya kashi wa hiya ramimun bayan kashin ya rududduge ay bali kan bayan kashin ya tsufa ya ratattake walam yaqul bai fada ba bi ta'i da ta'i la'annahu ismun wannan suna ne la sifatun ba sifa bane ruwar waya an ba da ruwaya annahu cewa shi asu dan wa'il din can a haza azaman ramiman ya dauko wani kashi ruddugagge fafattatahu sai ya sa yana ta kakkarya kashin da hannun shi wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai shi asu dan wa'ilu yace wa mai tsira da aminci atara yanzu kana gani yoyillahu haza Allah zai iya raya wannan kashin ba da ma baliya wa ramma bayan kashin nan ya tsufa ya ruddige fa qala sallallahu alaihi wa sallama na'am sai ce lallai Allah zai raya rubutajjen kashin nan kai kuma wa yudhilukan nara sai Allah ya jefa ka wata tunda kana musu qala sai ce قل yoyi halallahi يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Kol ka gaya mushi allazi an sha'aha awwala marratin wanda ya fari farko ya halarci wannan kashi ayyuhu yaha shine zai raya ta bayan mutuwa wa huwa shi Allah aliyamun masani ne fi kulli halqin ga dukkan halitta mahalukin ga dukkan abin halittar shi mujmalan duka wa mufassalan da rarrabewa ya san da su qabla halqihi gabanin halittar shi ga abin wa ba'da halqihi kuma ya san abin bayan halittar shi allazi الذي ja'ala lakum- جعل لكم من الشجر الأقدار نارا فإذا أنتم منه توقدون allazi shine sarkin nan ja'ala lakum da ya sanya gare ku fi jumlatin nasu a jumlan mutane mina shajalal ahalal daga itaciya wadda take koriya alamarai aka yi ƙwarya wal afari aka yi ashana au kulli shajarin ko ko dukkan itaciya illa laqunabi sai dai itan inabi naran ana hura shi da wuta waya za an tummin hutu duna sai ga su kuna hura wuta da itaciyan nan ai ta kada huna kuna hurawa haza wannan dallon mai shiryawa ne alal qudrati bisa ga ikon Allah alal ba'asi da yin tashin alkiyama fa innahu cewa shi jumi'a fihi an tara a cikin shi bayan lama'i tsakanin ruwa wannan da wuta wala hashabi da azaran nan wala lama'u yudfi'un nara ai su ruwan ba su iya kashe wuta walan naru ta harqul hashaba ita wutan nan ba ta iya kona ice sai da yadda Allah ya so a walaysa أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم awalaisa allazi shin wai baka san shine sarkin nan ba halaka samawati wal arla da ya halarci sammai da kasai ma'a izamihi ma tare da girman nan nasu bi qadirin baka san shi ke da iko ba ala an ya haluka mislahum ya halarci tamkarsu ayal anasi shine mutane su sigari a cikin kwarciya bale lalle Allah shi ke da ikon yin haka ai huwa qadirun Allah shi ne mai iko ala zalika bisa ga yin wannan ajaba nafsahu Allah ne ya amsa ma kai ne da kai ne huwa al-hallaqu Allah shine mai halitta ayil kasirul halqi shine mai yawan halitta al-alim kuma Allah shine masani bi kulli shay'in da dukkan komai innama amruhu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون innama amruhu sani da yadda sha'anin Allah yake ai sha'anuhu lamarin Allah idza arada shay'an idan yan nufi kowane irin abu ai halaka shay'in yan nufi halitta abu an ya kula lahu kun sai ya ce mu abin zamo fa ya kunu sai abin ya zamo kamar wanda Allah ya ce ai fa huwa ya kunu sai ya zamo kamar yadda Allah yake so ba fi qira'atin a wancin karatu ya zo bin nasbi da yan nasaba a dafan wannan adafi ne ala ya kula fasubhana tsarki ya tabbata ga allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in ga wanda mallaka dukkan komi yake ga zatin shi mulkun inda kace mulku ziyadatul wawi an qazidatul wawi an ƙara wawi anan wata wada ta'i lil mubalagati dan kaiwa matuƙa ayyul qadaratu Allah shi ke da iko ala kulli shay'in bisa ga dukkan komi wa ilayhi turja'una kuma gare shi ake maishe ku ai turadduna za a mai da ku gaban zatin Allah fil akhirati ranar ƙarshe بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا na'am فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما هو رب المشارك wasafati Allah ya ce ina rantsuwa da masu yin sahu saffan sahu almala'ikatu sune mala'iku ta suffu nafsu hafil ibadati da take daidaita sahu da kanta wajen bauta ma Allah aw ajani hati ha ko ko take daidaita fuka-fukinta su mala'ikun nan fil hawa'i a cikin sararin sama tantaziru tana sauraron matu umar biyi abinda za a yi musu umarni da shi fazajaratu ina rantsuwa da masu tsawatarwa zajaran tsawatarwa almala'ikatu sune mala'iku ta zajaru sahaba da take tsawatar da girgije ai ta su ƙuhu tana kore girgije fattaliyati ina rantsuwa da masu karatu ai ƙwarra'il ƙur'ani su ne makaranta alƙur'ani ya tulunahu da suke karanta shi zikiran karantawa masdar wannan masdari ne min ma'ana taliyati ya zo da ma'anan nan taliyati inna ilahakum sani dai ubangijinku ya ahlan makkata ya ku mutanen makka lawahidun ubangijinku guda ɗaya ne rabbus samawati shine ubangijin samai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa rabbul mashariqi shine ubangijin mahudar rana ai wani magaribi da mafadarta da shamsu ga rana laha kulli yawmin masharqun wa maghariban a kowane wini tana da mahuda tana da mafada inna إنا زينا السماء إنا زينا السماء duniya الدنيا بزينة الكواكب na'am وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد inna لا يسمعون إلا الملائكة عليه ويقذفون من كل جانب
inna cewa mu in ji Allah zayyana sama a duniya Mm.
mun yi musamman duniya ado bi ma'ana sama ta ɗaya bizu na talkawaki da ado irin na tamurari ai bilau ha da haskenta au biha au biha ko ko da ita wal ilafatu rabawa anan ya zo lil bayani domin bayani ka qira'atu tanwini kamar karatu na tanwini da kace zinatin ala mubayyinati wadda take abin bayyanawa bil kawaki da tamararu wa hifzan da kuma tsari mansubun wannan abin na sauta ne bi fi'ilin da fi'ili muqaddaran abin kaddarawa ai hafiznaha mun kiyaye ta bi shuhbata tamarari min kulli shaydanin daga barin dukkan shaydani maridin mai tsaurin kai muta'alliqun wannan abin ratayawa ne bil muqaddar da abin kaddarawa ai atin mai tsaurin kai harijin mai ficewa an da'ati daga barin biyan Allah la yasma'una ba su ji ai shayaɗi na su shaiɗanon nan musta'anafun wannan fara zance ne wa sama'uhum ka hujin su huwa shi fil ma'ana a cikin ma'ana al mahfuzi shine abin kiyayewa anhu daga barin shi ba su ji ilal mala'ila a ala zuwa ga jama'a maɗaukakiya ayil mala'ikatu su ne mala'iku fi sama a cikin sararin sama wa wadiyar sama'u an ƙetarar da sama'u a nan da aka ce bi ila da ila da talan yi saboda tara washe ma'anar isga'i ma'anan nan na karkatowa a yi mafi kira'atin ya zo a wani karatu bi tashdidil mimi da mimin nan shadda wasini da sini asaluhu asalin shi dai ya tasamma una ne suna ji ko take mata ta'u sai aka turmaza ta'i fi sini a cikin sini din nan wa yuqzafuna ana jefa su aye shayadi ne su shedanun nan bi shuhubin da wasu giragiji min kulli janibin ta kowane sashi min afaqis sama'i daga sasannin nan na sammai duhuran ولهم عذاب واصب دهوراً.
إلا من كتف القدفة فأتبعه شهاب ساكب duhuran suna ababen korewa masdarun wannan masdari ne a ce da harahu ai dara da hu ya kore shi wa abu adahu ya nisantar da shi wa huwa maf'ulun lahu wannan maf'uli ne da gare shi wa lahum yana gare su fil ahirati an an zo ranar karshe azabun suna da azaba wasibun wadda take matabbaciya da'imun wadda take madawwamiya illa man hadafa la hadafata sai wanda ya saurari bi saurari masdarun wannan masdari ne ayla marata shine shuɗe ɗaya wal istisna'u togo anan ya zo min lamiri ya sama'una ai la ya sama'u ba mai ji illa shaidan sai shaidan allazi sami alkalimata wanda zai ji kalma guda min mala'ikati daga mala'ikun nan fa ahazaha sai ya rike wannan kalma bi sur'atin da gaugawa ba ta ba hu shahabun sai wani tauraro ya bi shi kaukabun shine tauraro mali'un wanda yake mai haske saqibun wanda yake mai kuna ayya su qubuhu yana kona shi aw yuhaluhu ko ko yana kona shi aw yuhabbiluhu ko ya ɗaya mautar da shi fastafdihim فاستفتهم أوم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من دين لاذب fastafdihim ka nemi fatawa wajen su ai istahbir kufar makata ka nemi labari ga su kafiran makka ta kariran wannan ya zo don tabbatarwa aw tawbihan ko ko dan zargi ahum ashaddu halqan shin su ne mafi tsanani ga wajen halitta amma halakana ko ko abinda muka halatta min al mala'ikati daga mala'iku was samawati da sammai wal arlina da kasai wa ma fihi ma da abinda ke tsakanin sammai da kasai wa fil itiyani bi man kaga zuwan da aka yi da man nan ya zo ta galibun uqala'i dan runja yadda masu hankali ne inna cewa mu halakanahum mun halarce su aya asalahum asalin su adama shine annabi adamu min dinin daga yunfu lazibin wanda yake abin dan farawa ai lazimin malizamci ya lasaqo bil yadi da yake dan fara ga hannu al ma'ana ma'anar karatun dai inna inna halakahum saiwa mun halarce su la'ifon cewa halitta su masu rauni ne wala ya takabbaru ba su yin girman kainan bi inkarin nabi da musulman annabi wal qur'ani da alqur'ani al muaddi wanda yake ne kai su ila ihlaki mu zuwa ga halakarsu ayal yasir nan kankanin lokaci bal بل أجبت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستذكرون bal ba haka ba a jibta wai kana yin mamaki lil'intiƙali ita bal ta zo don shiranta ne min garalin ila ahara daga wannan bukata zuwa wata bukata wa huwa al-ihbar shine ba da labari bi halihi da halin shi wa halihim da nasu halin a jibta annabi kana mamaki ya zo bai fata ta ya ayan mafta in nan fata a ce a jibta hidaban wannan zance ne lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ga ma'aiki mai tsira da aminci ai min takazibihim iyaka kana mamakin wai ƙaryata ka da suke yi wahum su yasharuna suna masu balanci min ta'ajjubika daga mamakin da kake yi wa idza zukiru in an yi musu wa'azi wa izu aka yi masa gargadi bil qur'ani da alqur'ani la yadhkuruna ba su azantuwa la yata'izuna ba su azantuwa da alqur'ani wa idza ra'aw ayatan idan suka ga aya kan shi kakira kamari kamar tsagewar wata yastahiruna sai su ta izgilanci ai yastahzi'una suna izgilanci biha da wannan mu'jiza da suka gani وقالوا إن هذا إلا سحر مبين waƙalu sai ka ji kafiran maka suna faɗi fiha ga mu'jizar da suka gani gare ka annabi in ma haza wannan ba wani abu bane illa sihirun face sihiri ne mubinun mabayani bayyanun wanda yake tsakar sarari waƙalu sun faɗa munkirina lil ba'si suna masu musun tashin alkiyama suka ce a فإذا متنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمبعوثون a iza mitina wai idan mun mutu wa kunna turaban mun ka zamo turbaya wa iza man muka zama kasusuwa a inna lama bu'usuna wai za a sake tayar da mu ya zo bil fil hamzataini a cikin alhamza biyu da kace a inna bil maula aini a wurare biyu da kace a iza mitina da a inna lama bu'usuna wannan ya zo littafi dan tabbatarwa ne wata sahilu saniyati da sauƙaƙewa ta biyu waya da hala alifin bainahuma da sanya alifi tsakanin su alal wajhaina ta fuska biyu aw aba وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داكرون aw aba wal awwaluna ko ko za a tayar da iyayenmu na farko ya zo bisa kaunar wawi da yamma wawen nan su kuni adafan dan adafi bi au wadda fataya ko ko ayi mata fata wal hamzatu al hamza ta zo nan lil istifhami domin karin bayani wal adafu da yan adafi bil wawi da wawi wal ma'dufu alai abinda aka yi adafin akan shi muhallul inna bagire ne na inna wa ismiha da sunanta awal lamiru ko ko lamire ne fi lama bu'usuna ga cewa ka lama bu'usuna wal fasilu mai rarrabewa hamzatul istifhami ne shine al hamzan nan ta tambaya qul na'am ga ya musu lalle tuba suna za a tashe ku wa antum dahiruna kuna kaskantattu sagiruna kuna kaskantattu za ku tashi ranar alkiyama فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون fa innama hiya sani dai ita wannan lamirin mubhamun lamiri ne wanda yake mubhami yufassiruhu da yake fassara shi sani dai hiya zajaratun wannan tsawa ce ai sai hatun tsawa wahidatun daya fa yaza hum sai ga su ayal halaiku su halittan nan a haya'un sun tashi rayayyu yanzuruna ma yaf'alu bihim kowa na sauraron me Allah zai aikata mashi wannan rana wa qalu وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا sai suka ce ayil kuffaru su kafiran nan ya tazo littanbi dan fadakarwa wailana ya halaka su halaka na halaka su wa huwa masdarun wannan masdari ne la fi'ila lahu baya da wani fi'ili min lafzihi daga lafazin shi wa taqulu lahumul malaikatu sai mala'iku su ce masu haza yawmuddini wannan ita ce ranar sakamako ayil hisabi ita ce ranar bincike wala jaza'i da yan sakamako haza هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون haza yawmul fasli wannan rana ita ce ranar rarrabewa hukunci bayan alhalaiki tsakanin halitta Allah kuntum bihi tukazzubuna wadda kuka zama kuna ƙaryatawa a zaman ku na duniya